الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وألكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور السافع والكياع اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na laraba daren alhamis 24 da watan ramadan mun shiga daren 25 shekara 1400 shekara 45 hijirar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya dace da uku da wata na abril miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitawo a cikin wannan gari na tawa jamhuriyar niger wanda wannan shi ne darasi na 24 kuma yau ne jajibirin darussanmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda gobe idan ubangiji ya kaddara a daidai wannan lokaci muna shirye-shiryen rufe tafsirin sai kuma wata shekara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da rigatar da mu muna nan a cikin suratul zukhruf wanda wannan shine darasi na takwas a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da fawaid wanda a jiya mun kwana aya ta 62 fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala yasuddannakum ash-shaytanu innahu lakum aduwwun mubin daga yau za mu tashi aya ta 63 da yarda ta jalla jalaluhu insha Allah aran ma aya ta 63 sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبينن ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya mana bayani akan waye annabi Isa in huwa illa abdun an'amna alayhi to Allah ce walamma jaa Isa bil bayyinati lokacin da annabi Isa ya zo banu Isra'il bil bayyinati da hujjoji al bayyinati adan ana nufin hujja da Allah subhanahu wataala ya baiwa shi annabi annabi Isa domin Allah baya aiko annabawa haka nan sai da wani abu da za su rika na hujja na dalili da zai sanya masu imani su sake su ƙara gamsuwa bisa abin da ake kiransu zuwa gare sa shi ne Allah yake cewa lokacin da shi annabi Isa ya zo banu Isra'il qala sai yace qad jitukum bil hikma haqiqan ni na zo muku da al hikma anan ne malaman tafsiri suka tattara kokarin tamukai fa kokarin fassara me ma'anar al hikma anan قول مشهور وند ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى يحكيت الحكمة أنا من النبوة أن تبتكع ya ce jitukun bil hikma ai jitukun bin nubuwati na zo muku da annabtaka ni a matsayin annabi ne da Allah ya aiko ni zuwa zuwa a gare ku ku zuwa ku banu isra'il wannan yana karanta da mu cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya aiko sa zuwa ga banu isra'il ne idan ka ce banu isra'il sune ƴaƴan annabin Allah annabi Yaqub to shi kansa annabi isa watan an aiko sa ne zuwa ga banu isra'il kasan banu isra'il suna cikin al'ummar da allah ya musu goma ta arziki ta mafiya yawan annabawa a cikinsu ne kuma allah ya sanya su muluka watan jagorori allah ya dinka mulki a hannunsu ga mulki ga kudi sannan kuma ga annabtaka duka allah ya ba su ya ce ƙarjitukun bil hikma hakikan ni annabi isa na zo muku da da alhikma shine annabtaka ni annabi ne daga Allah subhanahu wataala sai ce wal mubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi don kuma ne muku bayanin abin da kuke sabani akai abin da kuka yi sabani akai a wannan ne malamu suka ce wani abu ne su an banu isra'il suka yi saɓani har annabi isa zai waddaha musu ya musu bayani ya fitar musu da abun fili da su fahimce sa al'imam abdullawi alaihi rahmatullahi ta'ala ya kawo cewa malaman tafsiri da dama sun hakaita wannan cewa ababen da annabi isa ya ce zai wa mutanensa bayani abinda suka yi sabani a kan ababe ne kamar haka abu na fari annahum kanu yakhtalifuna fi umur ad-din ad-dunya umur diniya wa dunawiyya sun yi sabani wa juna cikin al'amurra na yau da gobe na duniya kenan da kuma sha'anin addini fa bayyana lahum makhtalafu fihi min amri ad-din sai annabi Isa ya jagorance su wajen yi musu bayani akan abun da suka yi saɓani bisa sha'anin addinin Allah subhanahu wa ta'ala zance na rufi na malamai suka ce annahu bayyana da ba'da masari allati fiha wasalu an allati fiha sa'alu anha annabi isa ya ya waddaha musu ya musu bayanin ababen da su suka yi tambaya ne sannan kuma akan abin da shari'a ma ba ta yi magana a kai ba sai suka yi baya suka nemi su san wannan abin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Isa don ya fayyace musu wannan yana gaskata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin abin da Allah ya tsana wanda Allah baya so maulaifi ne a musulunci shine kasratus su'al yawaita tambaya har yake cewa domin abinda suka gabace ku na banu isra'il sun kasance suna yawan tambaya akan abinda Allah ya shigo aka kuma ba sa aiwatarwa ba sa aiki in za ka yi tambaya ka tambaye abinda yake da yake da amfani wasu malamu suka ce wal ubayyana lakum ba'da alladhi takhtalifuna fi suka ce anan ba'da tana nufin ai duk abinda kuka yi sabani a cikin sa sai dai abinda malamai suka fi rajjahawa suka fi yawaita kawowa a matsayin abinda shi ne abinda annabi musa ya fayyace annabi isa ya fayyace musu shi ne sha'anin rayuwa na addini domin shi annabi yana zauwa ne don ya karantar da addini amma cikin addinin nan ne kuma ake samun karantar da kai duniyarka ba shakka cikin karatun addini ba wani abu na rayuwa da mutum zai rayu a kai ba ce musulunci yana bayani a kai duk wani bangare na rayuwarka musulunci yana bayani a kai zai dan tsadoka hatta malaman fikihu suna ruba fikihu guda biyu akwai fikihu ibadat abin da shahi bautar Allah irin bahara irin sallah irin azumi irin zakka irin aikin hajji wannan dukkanin su fiƙo ne ibada ɓangaren ibada ne ake bayani amma akwai ɓangare kuma fiƙohul mu'amalat fiƙihu na yau da gobe na kai rayuwarka wanda baya cikin asas furu ne na shari'a ba ba usul ba ne irin abin da ya shafi aure aga abu ne na rayuwa irin abin da ya shafi kasuwanci abu ne na rayuwa irin haƙƙin makotanka abu ne na rayuwa amma addini yana da alaka da wannan abu saboda gaba ɗaya kai dan annabi adam so ake musulunci ya zama maka fitilar da ke haska maka domin ka dace da asiratul mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu sai ce fattaqullaha daga ku tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tun tsoron Allah shine mutum ya ji tsoron haluwarsa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar tun yana rayewa kansa abu nagartacce aikin da Allah yake so sannan kuma ya bar abun da Allah baya so duk wanda zai yi abun da Allah yake so ya rabu da abin da Allah baya so ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai dai a nan kuma wasu da cikin malamai suna dinganta wannan ayar cewa fattakullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ai kar ku kuskura kuwa Allah kishiya eh jin tsoron Allah babbar wasiya ce da Allah ya wa mutanen duk duniya baki daya tun daga mutanen farko har na ƙarshe Allah ya musu wasiya akan a ji tsoronsa sannan kuma shi ne abin tilo ɗaya da zan zo da shi gaban Allah Allah ya bani damar shiga aljanna da ni da kai duka kowa shi ne zai takama gaban Allah don ya shiga aljanna idan mutum ya rasa ta takarda ta jin tsoron Allah a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba shakka yayi asara ba abin da ya kai tarin asara kamar mutum ya wayi gari baya cikin masu jin tsoron Allah to muna fata والله سبحانه وتعالى يسجنا متكين باين سما سجن صورنسا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين لك النبي عيسى يقول سوف اتقوا الله كجي صورن الله تهنير yin abin da Allah yake so shine ku kadaita Allah da tauhidi ku yi kuma duk wani abu da Allah ya umarce ku bayan tauhidin sannan kuma ku rabu duk abin da yake shirka ne da kuma duk abin da Allah ya hana ku yi sa sai ce wa afiqun kuma ku yi min da'a a matsayina da annabin da Allah ya aiko zuwa gare ku ku yi da'a cikin abin da na zo muku da shi sharadi ne na Allah ya karbi aikin kowane dan annabi Adam annabin da Allah ya aiko muku wajibi ne ke masa da'a shi sa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam cewa dukkanin al'ummata kowa zai shiga aljanna sai wanda yake haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam dukkanin al'ummata kowa zai shiga aljanna sai wanda yake sai sabu suka ce ya rasulullah wa man ya aba wa zai ki a ce masa ga aljanna ya ce ba zai shiga ba sai adadin Allah ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda yayi min da'a cikin abin da nazo da shi annabin Allah ce ya kama hanya mai kai shi aljanna wa man wa man asani kuma duk wanda ya saba ni annabin Allah ce faqad aba ba shakka yaki an ce masa ga aljanna yaqiya ashe kaga yawa annabin da Allah ya aiko ka ya aiko zuwa gare ka ko zuwa gare ku wajibi ne ke masa kai masa da'a shi yasa ma Allah ya ce mai yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda yawa annabi da'a to kamar kawa Allah da'a ne idan annabi ya ce ayi sai ka aiwatar to kamar kayi wa Allah subhanahu wataala da'a ne sannan kuma da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin da abin da ake yi da shi ka gaskata na farko abin da ya zo maka da shi duk abin da aka ce shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kada a waye gari cikin zuciyarka kana jin wannan abin kamar ba da gaske bane in aka ce maka wannan abin ya tabbata daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam to a matsayinka na musulmi so ake kaji kayar da kajin su da wannan abin kuma ka yi racewa shi ne adalci na daga cikin yawan manzan Allah sallallahu da'a ce duk abin da ya karantar na sunan sunnoni a ga kana kokarin aiwatarwa sunnonin sa sallallahu alaihi wasallam a ga mutum yana yana kokarin aiwatarwa kasan abin yana bani mamaki game da mutane sai ga mutum cikin sunnoni masu ɗimbin yawa na manzan Allah ya ware sunna ɗai ta aure ta ƙarin aure ya ci ai sunna ce baya fa aswaki gasar bai cika damuwa da aswaki ba bai cika damuwa ba da nafilin da manzon Allah yake wanda an tabbatar annabin Allah yana bulaguro ko yana gida sai ya yi su sallallahu alaihi wasallam wurin da manzon Allah yake askar kin bai rike ba amma cikin sunna kawai ta auren ita ce kawai babban sunnoni wannan babban fahimta ce wa sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana fasara afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd kamar kayyada da wasu ne kakiyin wasu ma amartukum fa'atu minhu mastata'tum wanda ce ainihi abin da na iya kenan Allah ya rufa mana asiri Allah ya ce wa atiun fi min da matsayin yana annabi da Allah ya aiko zuwa gari sai Allah ya ce inna allaha rabbi wa rabbukum
Allah ya ce inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu inna allaha tabbas Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbi shine ubangiji na shine wanda ya samar da ni tun bani balma ubangiji subhanahu wa ta'ala ni ya bi tani wa kowa kasancewar Allah ya halicce ni daga uwa banda uba ni Allah ya min uwa amma bana da mahaifi kaga ya cancanta na bauta masa akai bisa wannan ni'imar kuma tarihi ne wanda za a dinga ambatawa har a tashi alkiyama yanzu duk tarihin da na duniya ba ba mutum da ake ba da labarin cewa yana da mahaifiya ba ba baya da baba baya da mahaifi sai annabin Allah annabi Isa shi kadai ne ke da wannan ayo annabi Adam ai halitta kwalata ta kwaba aka halice sa yana da bambanci da annabi da annabi isa kasancewar shi annabi isa ya zauna a mahaifar mace ta haife sa amma annabi adam ba haka bane kuma daga kansa an kare ba wani mutum da za a sake haihuwa nan gaba a ce baya da uba sai dai a ce kawai ba a san waye mahaifinsa ba amma kan yana da uba kuma mun fahimta bai ce inna Allah huwa rabbi ubangiji Allah shine ubangiji na kalmar Allah suna ne wanda ba wanda ake kira a shi a duk duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala duk tsagirin tsagir ba taba jin ko da wasa ba ana kiran wani mutum da Allah babu shi amma mutum nawa zaka ji an sanya ma nabiyu ko nabiyu an ko an har da ma annabi ana sa mutum annabi akwai wanda zaka ana kiran shi da da yaran su ma shi yana badarwa da annabi amma sunan Allah Allah ba wani mutum da da da yake amsa wannan sunan sai Allah subhanahu wataala to saboda a gano kowaye sai ce inna Allah huwa rabbi Allah shine ubangiji na wanda ya samar da ni wa rabbukum kuma shine ubangijinku shine wanda ya halice ku ya samar da ku tun babu kuma shi yake kula da ku cin ku da shan ku da arzikin ku gaba dai yana a hannunsa sai ce fa'buduhu da haka kuji tsoron Allah ku bauta masa shine wanda ya cancanta da bauta ba wani ubangiji wanda ya cancanta da abota wa sai Allah subhanahu wataala domin shine ya samar da kai yayi maka mahaifiya yayi maka mahaifi yayi maka kudin shigar da kake kashewa da arzikin da kake tafiya nema ya duk abu na rayuwa shi Allah shi ya baka ashe kaga ya cancanta da ka bauta masa yanzu da Allah zai ce misali ubangi subhanahu wataala cewa kowane mutum Allah ya turo masa mala'ika Allah ya ce kawai ka biya iya ganin da kai a duniya idan da Allah ya yi maka akwai wanda ya hada ya bada gudunmuwa Allah ya maka idanu babu ko to sai Allah ya ce ni ne maka idanu to wayannan idanun ina son ka biya ni ka biya ni wannan ni'imar da ne maka dan Allah tambaya da nawa za ta biya Allah a wannan ni'imar mi ke gare ka wanda za ka iya baiwa Allah marmakon wannan ni'imar ba ka ci ƙaddara Allah ya ce duk da duk tekon da ka ba da dala guda duk tekon daga lokacin da ka shigo duniya har yanzu kana kallo fa kana gani to in za a haɗa walillahi al-masalul a'la da ka inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu ku bauta masa saboda ya cancanta a bauta masa ka dubi irin yadda Allah ya sawwara ka ya dine ta halittar ka tun cikin mahaifiya yake baka gudunmuwa wa agaji har ka zo duniyan Allah yana kula da kai nawa aka so ai maka abu Allah ya kare ka nawa aka sa ka gaba Allah ya tsare ka haka ne nawa aka shirya maka makicin Allah ya tsallakar da kai nawa ka fito neman Allah ya baka duk shi ke yin wannan abu kai yanzu ko halittar ka aka tsaya da ita kadai wallahi Allah ya maka ba karamar gata bace Allah ya maka da ba Allah ya ga dama sai Allah ya ka ajaki a dinka dora maka kaya kuma wallahi ba wani halitta a duniya da zai cewa bai yarda ba jama'a mun fahimta kadibi da Allah ya maka halshe kadai ni'ima ta halshe malam aka barka da ita kadibi wannan da yace wa lisanan wa shafatayn kinnan ita kadai aka barka da ni'imar halshe wallahi ba karamar ba karamin al'amari bane da Allah ya maka halshe kuma sai ya biye masa da hakura da aka yi hakurin kuma sai Allah ya maka labba in Allah ya ga dama arama sai Allah shi mutum da halshe da hakura ba labba tsakaninka da Allah za ne kyau wallahi dan ka yi gaka gudun ka zashi gudun ka zaye shi amma sai Allah ya rihe maka kaga Allah ya cancanci da abota masa ko sai ce to fa abudu ku bota masa hada siratul mustaqim tabbas wannan shine tabarki madaidaici wani tabarki bauta wa Allah subhanahu wataala a kadaita Allah da bauta a dinar bautar duk wani abu wanda ba Allah ba shine tafarki nagartacce wanda ke hada mutum da Allah subhanahu wataala idan kana son ka kulla alaka da Allah ya zama to akwai sila akwai alaka tsakaninka da ubangiji to wajibi ne ka kama abin da Allah yake so in kai abin da Allah yake so to Allah zai so ka ya tabbata a hadisul qudsi ubangiji subhanahu wataala ke cewa ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي من مما افترضته عليه باوانا bazai yi wani abun da ni Allah nake so ba fiye da kai abun da Allah ya ce ka aikata ma'ana idan kana yin abun da Allah ya ce ka aiwatar to kana samun soyayya ta Allah subhanahu wataala sai ce kuma dan annabi Adam bawana yana ƙara kusanci da ni ta hanyar yin nafiki bayan ka yi farilla sai ka zama to kana yin nafila to wannan abun Allah yana kana samun kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wata ibada da Allah ya farlanta mana ko akwai nafila a cikin ta babu wata ibada a duniya da aka ce mu yi face wannan ibadar ta kunshi nafila sallar farilla akwai salloli guda biyar da aka ce mu yi sai kuma aka sanya mana akwai sunan rawatib sallah guda goma sha sha biyu wanda annabin Allah ce duk wanda ya rike su a wuni yana aiwatarwa kai raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu kai raka'a biyu bayan bayan azhar nawa kenan shidda bayan magariba kai kai abin nan kai biyu nawa kenan bayan lisha kai biyu nawa kenan goma kafin su baɗin ka yi biyu annabin Allah ce duk wanda ya rike wannan Allah zai gina masa gida cikin aljanna especially na musamman Allah zai yi maka ban ce su akwai na wata filo akwai nafila ta ta shiga masallaci haka ne da sauran nafila cikin sallah ta farilla tarawih da muke yi wannan matsayin nafila ce da hajji da ake matsalin nafila a matsayin nafila ce zakka da Allah ya ce a yi sai da Allah ya sanya mata nafila in dutse ku bata kai nisabi ba ai akwai sadaka ko sadaka a matsayin nafila ce ta zakka aikin hajji akwai nafila akwai umara nafila ce haka hatta ziyarar hatta tinfakin ciyarwa ma akwai wanda su nafila ne ciyar da su eh akwai wanda su ciyar da su domin wanda ya cancanta ka kula da shi yas'aluka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falwalidayn wal aqrabin farkon wanda kuma ta kula da su shine mahaifanka bayan su kuma makusanta to duk wanda zai zo baya a matsayin nafila ne kula da shi amma wannan su ne asas su ne wanda ya kamata ka fara kulawa da su mahaifa guda ne sannan kuma danginka to duk wanda zai zo bayan su a matsayin kayi nafila ne to zaka sai ki cewa ubangiji subhanahu wata'ala bin sa shine tafarki madaidaici Allah ya ƙara dora mu akan siratal mustaqim sai Allah ya ce فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم Allah ya ce fakhtalafal ahzab min bainihim fawailul lil ladina zalamu min azabi yawmin alim ubangi subhanahu ke cewa sai kungiyoyi al ahzab kungiyoyi suka samu sabani game da sha'anin annabin Allah annabi annabi Isa suka wayi gari a matsayin kungiyoyi game da game da shi annabi Isa to nan al ahzab da Allah ya ce fakhtalafal ahzab suwaye al ahzab suwaye kungiyoyin ba da suka ce na farin su ne yahudawar nasara domin suka sun ta cece ku ce akan sha'anin annabi annabi isa Eh, sun ta cece ku ce game da sha'anin annabi isa wasu ka ce a ba yahuda ba ne da nasara mutanen da shi daidai suka yi saɓani game da shi to akan me suka yi saɓani ba suka ce sun yi saɓani ne akan kauli guda guda eh, guda hudu manya-manya zancen farin daga cikin shi mutane suka yi sabani akan al'ahzab ke akan abin suka yi sabani suka ce inna hu ibnu mali suka ce dan Allah ne kaga daga nan an samu sabani wasu daga cikin suka ce dan Allah ne wasu suka ce a huwa Allah shi shine Allah da kansa wasu suka ce a innahu salisu salasa shi Allah uku ne shine Allah na uku alloli guda guda uku ne akwai ubangiji wanda yake mahalicin wannan kauni akwai mahaifiyarsa ta kanta ba taɓa yi ba a tarihi na duniya ga mace ta haihu babu namiji sai ta haihu kan kenan ita ma Allah ce sannan kuma shi karan kansa wata wani wani ubangiji ne to duka Allah ya tattaro ya tsine musu gaba ɗaya yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ubangiji ce gaba da sun kafinta wanda aka waje suke suna cewa allah ɗayan uku ne saboda allah ya kai malam kiristanci ka jibi kiristanci fa ni abin hau wani lokaci abin ya bani mamaki wani abin lokaci abin ya bani haushi ka iske mutum wani ibada mai daga sati sai sati ibada ta kirista daga sati sai sati dimanshi kuma in aka zo abin da zai baka haushi da mamaki sai ka iske kuma kowa ɗan ruwa ne kuma kowa ɗan rawa ne babban malamin kirista yana iske shi shi ma da kashi da shi ake kada ana ana ɗan yana ɗan girgizawa ka iske uwa da uba yana rawa iya tana rawa mata na kowa rawa shi shi yasa ai akwai su akwai su akwai ni na mace su wani dare nasu wanda wannan daren na musamman in aka zuwa ka jiki gaba ɗaya kowa shi abin da yake so kaga abun akwai akwai alamun hauka a cikin al'amarin kasan mutane kuma da kake gani arama wasu mutane nan suna da tafi ne a tufafi amma wallahi mahaukata ne tintin su ya kamata daure kai wanda zai ce Allah guda uku ne ai kamata daure shi Allah yake cewa fahtalafa al-ahzab sai kungiyoyi suka yi sabani game da sha'anin Annabi Isa suka ce dan Allah ne wasu suka ce a'a shine Allah da kai suka ce a'a salihu salata wanda wannan bayanin malamai sun sun sun hakaito sa daga ciki akwai al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala ya yi ishara zuwa ga wannan zancen insha Allah ke cewa fa waylul lil ladina zalamu min adab yawmin alim azaba ta tabbata idan ka ce idan aka ce alwai ana nufin azaba wasu ka ce a alwai wani kore ne na jahannan wani kore ne cikin jahannama wasu ka ce a alwai shi ne wa'idun bil azabi shadid ana mutum alkawalin azaba mai tsanani ne Allah ya kare to duka ka tattara ka hada duka biyu alwai zai dauki cewa wani bangare wata azaba wani kore ne cikin jahannama da ake wa wasu mutane azaba ta musamman to duk wanda zai dangana ya ce annabi isa Allah ne to Allah ce in aka tashi kiyama yana cikin kore na azaba kuma za a yi masa azaba mai tsanani Allah ya kare ba cikin annabta na annabi isa ba kowaye ba zai dangana wani da da da abin nan da allantaka asa ko su a qa'id na na duniya yanzu a cikin musuluncin ma akwai wanda mutum zai kai irin musamman haƙiƙa kaga mutum yana yana dangane maka ya tafi ganin Allah akwai wani dare da suke akwai ɗaki da ake sa mutum a ciki a rinisa a hana mai ci da sha e, ba ci ba sha kuma babu haske cikin du a liƙe mutum ko kwana arba'in ko saba'in na manta arba'in ko kwana arba'in ake yi wai mutum ya tafi ne ya gano Allah to kaga sai mutum ne fito a matsayin mahaukaci ayin galiban su suna haukaci kewa daga cikin suna fitowa Allah ya kare duka wani rashin tunani ne da kuma rashin sanin alƙibla da kuma nisantar karatu a tsarin magabata domin wajibi ne in za ka yi karatu ka san gunwa za ka yi karatu ba kowane malami ba ne ake saurari ko ba kowane malami ake ɗauka karatu a gusa ba a nan nake so yi ishara a gidajen rediyon mu a nan tsakani da Allah ku yi haƙuri su tsarin su kawai neman kuɗi ne ba wai manufa ta addini ba ne a tsarin neman kuɗi ne shi sun ya kowanne mutum ya zo da karatunsa za a sanya masa su talla suke yi yanzu ana sanya karatun kirista a rediyon mu ana sanya karatun ƴan kalakatu a cikin rediyon mu sai mutum ya taɓo kare yanzu ba akwai mutanen da na san wasu mutane da dama wanda aƙidar 'yan ƙor'aniyun ta yi tasiri a kansu saboda sauraron su suke yi kuma malamu suka ishara a kan wa'in ba ko wanda faɗa kai suke musulmi ne ba amma yana kamo da'awar kirista yana saurare kai kai da za ka ma baka baka gane baka iya fahimtar shi ba nakan ma nakan ba a ajiye kirista musuluncin ma baka iya fahimtar sa ba baka iya gane sa baka ga gano shi ba to ina ga kuma kai na aƙidar kirista shi yasa ya kamata kage da Allah ya kamata gwamnatin kasar ta dinga mun adalci a dinga tsaftace addini ba kowane abu za a dinga sakawa ba ana tallata wa al'umma wani tunaninsa da fikirarsa ƙararrami ne abu kaɗan zai tashi tafi kawai akwai mutane da dama ba su karatu ba amma yawan da saurare ɗin ƙwararri kasu mutane falasifa sun karanci filozofi suna da ilimi na jayayya da gardama to wanda ke jahili da kiki sakayenka mota in yana da saurari yana yawan gardama ai gashi nan an korewa da bai da hujja shi ne fahimci abin ba sai ka ga ai shi ne akan gaskiya kafin a jima shi wani sai ka ga ya ce shi ma ya bi wannan aqida kuma wallahi ko ahlus sunnah wallahi tallahi billahi azim nan gaitawa ina ji muna tsoron mu je kiyama Allah ya tura mu jahannama magana ta gaskiya so tari matsalar da muke fama da ita rishin haɗin kan ɗan uwa ahlus sunna ya daga cikin abin da ya taimaka ma saura a kiriya da cikin garin nan ba yadda ba a yi ba a kawo a gidan shi'a cikin garin ga an wata hanya da ta sani ta a kawo shi'a a garin nan cikin kariya ta Allah Allah ya kare abin bai tasiri ba duk da suna nan suna tabbiyar hanyoyi suna tarbiyar hanyoyi za a yi alsawa aƙidar shi'a ina ba mai tabbatar muku wallahi alikin har aka bar shi'a ta samu gindin zama a cikin garin nan to barazana ce ba wa ƙasar ba da tawo ba wa ƙasar nan gaba ne wallahi ba mu san ake cewa shi'a ba ba mu san abin da ake cewa shi'a ba ya kamata a dinga tantace tace ababe kuma malamai da ya kamata su dinga magana akwai iyaye da kamata ba a ce tsakani da Allah ku ba kwa da hidimar addini ba kwa da tunani da ruhin kawo gudunmuwa wa addini sai a ce wai haduwar malamai sai in sarki ko gwamna ya kira su a zo a bada wani abu don ai addu'a wannan kuna cin amanar ilimi ne kuma kun ci amanar da'awar manzon Allah wallahi ba don haka ba Allah ya sanya ku a matsayin ku na malamai wajibin ku ne idan aka ga abu ya taso da zai kawo tikas wa al'umma da kuma rashin kwanciyar hankali wa al'ida ta musulmai to kowace kungiya ta addini ta yi hamu da bambancin tunan muna da bambanci ne a cikin a cikin furu ba usul ba to sai a hada da niyyar maslaha wa al'ummar manzon Allah amma a ce ku ba ku taruwa in ga dai su an taru to fa akwai malaman da fa yanzu in ga an kira su kun tafi zama to akwai wani abu ne wallahi wannan wani irin lalacewa ne ba dole bane don kana malami a baka je ka nemi sana'a ka ciyar da kanka amma baka san kisar da sabon Allah in fa ba wanda ba wanda za su wajibi ne kai ya kamata mu gyara wallahi to muna da matsala ta ahlus sunna muna da matsala daya shine rishin haɗin kanmu da kuma kowa son yake a faɗe shi shi ne wane subhanallah yanzu ka riba don Allah cikin sahabbai wa ya kai abubakar kusanci da manzon Allah duka sahabban annabi ba wanda ya kai abubakar siddiq kusanci da manzon Allah amma abinda zai baka mamaki duka duka in aka tattara hadisan abubakar da nawa ne duka duka hadisan abubakar da yace ya ji manzon Allah ya faɗa duka da nawa ne shi ba dokaka da Allah yake ba dole ba sai ka sai kai wa'azi in Allah ya tashi daukakar da kai da kayi wa'azin da baka yi ba sai Allah ya daga ka kada yi wa Allah aiki eh imanu yi aiki kuma kai dan Allah ya zama to hammin ka kullun damuwar ka al'umar manzon Allah amma ba tsakani da Allah muna cikin muna cikin tashin hankali yanzu ƙauye nawa ne cikin ƙauyukan ƙasar nan ba a kar a ce nesa cikin ƙauyukan tawa inda wallahi al'azim tun daga liman gaba ɗaya na juma'a da iya bai sallah ba har ma musu gaba ɗaya ba mun taɓa zuwa gari wani gari wajen wa'azi wankan gawa in za a yi sai an doko sai an je wani wuri an nemo kam garin ba wanda ya wankan gawa a nan malamai kun dawo kusa ga kawai daga sashen jori sai hawan motoci sai yawan arga kawai ku hannun ku ne mata subhanallah shi mata abinda Allah ya tanda wa aljanna kada ta gidan ma baka karasa ba hakkin ta ma baka ilma ta ba ta gidan ma tana ta fama da kai hakuri take da kai galiban matan malamai wannan su suke da su wallahi ina ba bayo ba to dan asiri ba galiban suna fama da akwai akwai naqas ay abinan naqasu tare da malamai wasu wasu jawari hakkin jama'a da Allah ya dora ya karasa yanzu wani malami ne cikin malamai zai saba ce ya ware a dubbin yana lokacin da ke zauna da iyalinsa ana fira a share awa guda ana su ana fira ta da wannan hanci wani ba gaba ɗaya kullum cikin kwana yake cikin littafai kullum ba shi ga tsada shi bil abadan ba kura kullum cikin karatu kuma ga abin da ya kamata a haɗu a kai a tattauna a gyara an kasa gyarawa Allah ya rufa mana asiri التي اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب من عذاب يوم يوم أليم التي قرن عذاب يا تبتا ودك الظالمين سكي zalunci suka bauta wani Allah subhanahu wa ta'ala suka dangana Allah da ɗanta ko suka dangana Allah da da mata ko suka dangana wani a matsayin suka ce Allah ne sun yi zalunci Allah ta kun min azabin na wata irin azaba a yaumin alim wani wuni ne raɗaɗi a cikin jihannama Allah ya kare sai Allah ya ce Allah ya ce hal yanzuruna illa sa'a wai suke jira face suna jiran su wa'annan kungin Allah suna jiran alkiyama ta zo ne game da sha'anin annabi isa Allah ce suna jiran alkiyama ta tsayu ne an ta'tiyahum baghta a ce kiyaman nan ta zo musu kai tsaye Allah ce wahum la yashurun alhali ba su sani ba ba su kare ba a kare gardame gardame ba ba kare cece kuce ba sai alkiyama ta iske su ba a samu matsaya ba akan abin da ya kamata a tafi a gabalantana a wayar da mutane da kai ba su ma ƙari ba su ma ƙari ta tunawan ba ballantana a samu a inda ya kamata a tafi wallahi da azin akwai ƙalubale gare mu musulmi ƙware da gaske abin yana ba ni tausayi wani lokaci wani lokaci kuma abin ya bani haushi ina tausaya wa kawo da mu ɗaliban ilimi kuma na tausaya wa malaman mu ta wani ɓangare yanzu abin ya komo kawai kowa yana ƙara ƙungiyar shi a ranka kada ƙungiya kaza na ƙungiya kaza to shi kenan babu da alaƙa da juna alhali abin da kake kira zuwa gare sa shine nake kira zuwa gare sa to in dai dan Allah ake kira kuma zuwa gare shi ake kira to me zai hada hada zai a ci gaba da aikin Allah Allah ya rufa mana asiri sai Allah ya ci aya ta gaba Allah ya ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'd aduwwan illa al-muttaqin adubbun illal muttaqi Allah ta al'akhilla abokanai da suka yi abota a duniya tsakanin amin da amin tsakanin wane ne da wane ne inda aka kulla a duniya Allah ce yau idin a wannan rana a yi ranar tashi alkiyama ba a zuhun ne ba a din adu sashen su wa sashe makiyari duk wanda kulla abota da shi a duniya sai zaman to ba ku bi Allah subhanahu wa ta'ala ba ba ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ku je manufar ku kawai duniya da bata diyan mutane to Allah ce aduwun in aka tashi alkiyama kun waye gari a matsayin makiya juna aboki zai kalli abokinsa ya tsine masa aboki zai kalli abokinsa ya kai karas a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya kare shi sanya in za mu yi abota mu san da waye kamata mu yi abota Allah ce al-akhillahu yawma ibn ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin abokanai a duniya duk wanda ya abota inda ba dan Allah ba ne kuka yi irin abota kace ta siyasa in kana yi ana yi da kai kana farti ana yi da kai ko kuma kana da kuɗi ana abota da kai ka san ba akwai wanda shi yana abota da kai ne saboda wata ni'ima da Allah ya maka ni'imar tana jayewa shi ma ya janye maka to nan ba aboki bane ana abokin da ake nufi da aboki shine wanda zai zauna da kai duk rinci dukin doya duk halin da kake ciki kuna tare da shi in ana in ka kurrabu to ka rabu da Allah subhanahu wataala ya maka nasiha ɗaya biyu uku ka ta kiji sai raba harkar hanya da kai wannan shine aboki kuma wanda in kayi laifi zai gaya maka kuskurenka cewa na gyara a nan yanzu aboki nau ne da ke abokinsa wajen yariya kuma kai ka san cewa wallahi abin ba auren ka zashi ba haram bai faruwa har cikin ɗalibai ilimi ana samu wannan abu ka san da cewa abokin ka ba auren ta zashi ba kuma a haɗa baki da kai a samo lambata kai ma ubanta wato kwana billahi ladhi duk zunubin da aka jinga musu sai an jinga maka shi kun ci amana al-akhillah yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin sai Allah ce ban da masu jin tsoronsa masu imani da suka yi abota a nan dan Allah suka so junansu dan Allah in aka tashi alkiyama to Allah ya ce kan su babu wata sauran adawa bal ma Allah zai kira sai ce ainal mutahabbuna li jalali Imam Tirmidhi hadisi ya koro Ibn Majah yace masu son junansu dan Allah a inin alkiyama Allah zai sa a kafa musu mimbari na haske mimbari na haske duk wani mutum zai dinga ganin su a ranar tashin alkiyama har annabawa su dinga tambayar Allah wai waɗancan su waje ki Allah ce mutane ne suka so junan su dan Allah in za mu so juna mu so juna dan Allah ka so mutum dan Allah ba don wata ni'ima ta shi ba domin duk wata ni'ima da Allah zai mutum to ko ta kushi ne ko ya kushi amma ka so shi dan Allah dan yana son Allah to alama ce ta imani Allah ya taimake mu da wannan Allah ya sanya mu kuma cikin almuttaquna masu junan su dan Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ya ibadi la khawfun alaykum yawma wa la
Allah ya ce ya ibadi Allah zai ce wa bayinsa masu jin tsoro masu son junan su dan Allah almuttaquna kenan ko sai Allah ya ce musu ya ibadi ya ku bayuna kadibi wani sharafi da Allah ya musu a kiyama a taron kiyama Allah ya ce kai na wani ai ka san wannan doka ce gare ka kai yanzu ko shugaban kasan nan ya zo tawa an taru an cika inda aka in wurin haduwa sai ya kalla ya ce jama'a da wani da wani da wani na wani dan Allah ya zaka ci walillahi matlul a'la to ainin alkiyama Allah zai kira masu junan su dan Allah ce ya ibadi Allah ya ce a ce da su ya ku bayuna bayin Allah da su junan su dan Allah Allah ce la khawfun alaykum la khawfun la khawfun alaykum al-yawma ba tsoron tsoro tare da ku kan ku ji tsoro duk abin da kuke ji na wahalhalu cewa ana ana buguwa kasan ana buguwa a kiyama wallahi al'azim duk musibar da ake haduwa da ita a inin alkiyama akwai mutane da sai su shiga aiki su ce wai ana cewa za a yi kaza za a yi kaza ba su gan shi ba ga akwai wanda ba sai ya shiga aljanna dinga tambaya an ce akwai sirati Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wai shi siratin na shi na ina ta aikin ku ne da nan tanbiyu kan wuce ke shi ma san ko ya wuce ke ba Allah ya sa ina cikin masu biya wannan wurin aran ma ta biyo baya Allah ya gatar da ku Allah ya gatar da ku to Allah ya ce ya ibadi la khawfun alaikum ta ku ji tsoro kafin hisabin masu basu ma san abin da ake cewa tsoro ba domin Allah zai kai su a ƙarƙashin unarsa wata una ce da Allah ya yi wa bayinsa a yin alkiyama wanda daga cikinta akwai annabawa duk wani annabi na cikin wannan unar akwai wani manzanni akwai duk wani manzo na can akwai siddiƙai su abubakar siddiƙi suna nan akwai shuhada suna nan to kai kuma sai Allah ya ɗauko ka saboda son da kai wa ɗan uwanka dan Allah sai Allah ce kai ma zauna har a ƙari har goron irin kiyama Allah ya datar da tsara ce wala antum tahzanuna kuma kadku yi damuwa da abin da kuka baro na duniya kuna ganin duniya kaza ana haduwa a duniya ana tafiya wajen wa'azi ana ta haduwa a duniya ana zuwa makaranta ana haduwa a duniya ana ana mudarasa Allah ya ce kanku damu nan ma kun dinga haduwa eh ana haduwa shi yasa in aka shiga aljanna in Allah da tusa invite din na zai ce ku a gidana ya ramma ana gayyata cikin aljanna wallahi ana haduwa da mai imani da mai imani ana haduwa abinda zai baka shawa cikin aljanna idan ka tuna dan uwanka kana son ka gansa yana cikin aljanna ko daga inda kake sakonci a gadanka ka san aljanna kowa ji su sai ka san ji ta kala kala ce arama akwai ta wahala akwai ta Allah ya rabu da ita akwai ta talauci tsohon najin din ne wa mutun yawa shi ba wanda ke da gishin dawa akwai ta rashin lafiya kuma akwai ta na'isa da akwai gijirta ta mutum ya isa to ɗan aljina suna a gijirce gijirta ta sun isa isa su ne to kana nan a gijirce sai ka ce kana sun ka zo gidan aran ba nan ta ke gadar ka zai tafi da kai wani sai gidan aran ba e ba wani zancen wai ka tattar ba wani ɗan adaita aljina ba mu ra'adin ta baka ba wata mota wata ba wani bis ka ce sai ka ce a ba wata abin da nage da suna ka ce nimurokin shan abin nan kujera ka shan stik ka zaci ba wani nimuro ala duk wata wata bis nan ta dashi daga aiki ta musamman ce spesiyar ce ta ka gidan aljanna gadon ka ne ke gudu da kai ya kai da kake da bukata ya kuma babu zance a ce isansu ya ƙara bulantana ka jiran ka ya baci ba ƙarin isansu wallahi daga nan kana mutuwa ka rabu da ƙarin isansu ba mun dole mu rabu kad ma a tauri ana su eh Allah ba mu da bukatar shi Allah ya dace da sai Allah ce wala antum tahzanuna ba za ku ji bakin ciki ba game da rabuwa da juna ku saboda za ku sai Allah ya ce alladhina amanu bi ayatina
Allah ce alladhina amanu bi ayatina sune wanda suka yi imani da ayoyin zukatansu sun yi imani sannan kuma suka bi duk abin da manzanni suka zo da shi na karantarwa kuma aka ga imanin tsantsar a cikin aikinsu Allah ce wa kanu muslimina sun kasance masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da an ce musu Allah sun saki sai Allah ya ce Allah ce udkhulul jannata ku shiga aljanna sai akwai abin da yake wannan dadin da Allah udkhulul jannata udkhulul jannata Allah zai ce da su ku shiga aljanna antum wa azwajukum ku da abokananku ibada ma wasu suna fassarawa da ma take kalmar zoja an ta nufin qurana abokanai Allah ce udkhulul jannata antum wa azwajukum ku da abokananku da kuke zuwa wajen wa'azi kuka je dan Allah kuka yi karatu don Allah kuka yi da'awa don Allah kuka karantar don Allah kuka yi don Allah aka yi don Allah sai Allah ce udkhulul jannata daman ga imani kuma ga sun mika wuya sai ce to ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da kuma abokananku ibnu kathir yake cewa wasu sun fasara antum wa azwajukum ku da matakin tuhbaruna ana ni'imtar da ku kuna ana jin da ku dadi e tuhbaruna ana ba ku labarin fa in kuka shiga to ba abin da za ku sai jin daɗi e babu wani tafiya tafsiri cikin aljanna duk kowa ya huta babu babu zuwa tafsiri ba zuwa makaranta ba wani zanta aje a zuwa shaki wani zancan tarawih a tashi ba wani tahajjud da ake kana mutuwa ba ka bari shi sa gwara tun kana raye kai kana mutuwa komi ya yake maka wallahi eh kana raye da ake wa Allah aiki in aka mutu an kare Allah ya sanya muna cikin za a ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun Allah ya ce to suna cikin aljanna za a sanya za a sanya su aljanna su da abokanan su haka matan su ma za su shigo za su shigo aljanna sai Allah ya ce tuhbaruna za a jiyar da ku dadi kai da jin kai yanzu saboda Allah kai ko shugaban kasar nan ya kira ka ya ce jama'a na gayyaci da wani da wani ku zo gidana misali sai a ce shugaban kasa sannan silence abdurrahman tani ya ce to ya gayyace su ma da umar budin baki a gidansa tsakaninka da allah ke tsammani kasan dai shan ruwan gidan shugaban kasa ba dake da shan ruwan gida na bago magana ta gaskiya a yi ranar za a yi makarkari da kaji wallahi makarkari da kaji haka ne duk abin da kake baka tattan wani abincin ma sai ka dawo ka dinga tambayar wai wancan abin da baka cinye eh ba ka bane to Allah ya ce su ɗan aljanna za a ci da su ku shiga aljanna ku da abokanin misali su mato baruna za a ji da ku daɗi sai Allah ya ce yufafu alaihim za a dinga kewayawa ana zagayawa a kansu waye zai zagaya ƙur'ani ya ba mu labari ya tufa alaihim uldanar mukhallafin ko bi akwabin wa abarikan wa ka'asin min ma'in to Allah ya ce akwai su yara wuldanar mukhallafin wasu yara ne ƙanana a cikin aljanna wani su tabbatattu ne idan ka gasu kuma Allah ke cewa ka annahum lu'lu'un mansura ka ce lu'ulu'u ce diyamun aka yada aka watsa cikin aljanna kamar ka aje madubi ne cikin rana tana buga sa to ga su yara suke haskawa cikin aljanna to su aikin su kawai shine su dinga kawo muku a cikin nan abinci eh aikin su kawai kai ba naka aljanna kawai ka ci kawai ba abin da ake cikin aljanna bancin ci in ka yi kuwa in ka yi a in ka yi titi in ka shiga aljanna sai ka yi nata wallahi sai ka bushe don su wa'annan yaran yutafu alaihim Allah za su dinga kewayawa suna zagaya ku bi sihafin da wasu akusta akushi min zahabin kai daga cin sihafin min zahabin ka san ba karamin kwano bane wallahi duk yadda mace ba ta fito daga gidan manya ba ta da wannan kwano eh kuma duk yadda kake tafiya kasashen turai ba ka da wannan kwano kwano ne na musamman da Allah ya tanada wa ɗan aljanna za a sanya musu abinci da jin wannan sihatin kin mun zahabin kasan kasan kasan sotari malam idan an kawo kwanonin abinci to kallar kwano yana fuskar irin abincin da ke cikin sa ko to girman kwanon kai an ce maka kwanoni na zinariya to in aka kawo maka abinci a kwanon zinariya ai ka san abin da aka cikin shi ya fi zinariya muhimmanci Allah ya ce wa akwabin shi ma ai wa akwabin min zahabin da kwafkin ne na sha Allah ya ce su ma daga zinariya bolkin za ka dinga shan ruwa a aljanna ba ku kana sha ba ne yana cira maka baki a'a kana sha ne shi kansa abun kallo ne na zinariya ne sai Allah ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus cikin aljanna akwai duk abun da ranka yake so wa fiha ma tashtahihi al-anfus akwai duk abin da ran mutum yake so arama in mutum yaje na son gori ba ma Allah zai bashi eh muka saka muna ta wajen bangaren zabiya ce can muka fi wani Allah ya duk abin da kake da wani ba aware yake so to akwai awaren cikin aljanna ma bayan ta duniya ba ta musamman ta yan aljanna eh ta musamman ce wannan Allah ya kai mu aljanna Allah ya samu dace Allah ce wa fiha a cikin aljannar ma tashtahihil anfus akwai duk wani abu da ranka zai ce yana da bukatarsa sai Allah ya ce wa talazzul a'yun kuma akwai abin da ke sa mutum sanyin idanu ya ji hankalinsa kwance sai ce Allah ya ce wa antum fiha khalidun Allah yana magana da mu mu yana aljanna in mun shiga in Allah ya yarda sai Allah ya ce kuma in kuka shiga cikin ta kun tabbata cike babu mai hitowa har abada Allah ya kai mu aljanna sai Allah ya ce وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون lakum fiha لكم فيها فاكهة كثيرة منها كثيرة منها تأكلون
Allah ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha wacce ne ya aljannar da aka ba ku labari aka ce ana yawo da asa cikin nan zinariya da kwakkofi na zinariya kuma akwai duk abin da ran mutum yake so sai Allah ya ce uristumuha an gadar muku da ita a matsayin kayan gado ne da Allah ya gadar da ku a cikin ta dalilin ayyukan da kuka aikata dalilin aikin da kuka aikata ne sai Allah ya gadar muku da ita aka san aka ce gado shine abin da zai taso daga na wani ya komo naka aljannar ta Allah ce sai Allah ya ce to ka shiga ya bar maka ita ta zama gidanka naka ne naka ne jama'a mun fahimta uristumuha sai ta bi ma kuntum ta'maluna sakamakon abin da kuka zama kuna aiwatar a gidan duniya sai ce lakum fiha fakiha kuna da duk wani nau'i na ɗa'ar itace duk wani nau'i na ɗa'ar itace Allah ce cikin aljannar akwai ka nemi fakihatun sai aka shi asiga ta nakira duk wani nau'in ice da ka sani a aljanna a gidan duniya wanda ka sani da ma wanda sani ba cikin aljanna Allah ya ce akwai sa a wasu wurare da dama Allah ya taba da ya taba da labarin su irin kamar ka duka rahman Allah ya zanu irin su rumman an kawo cikin rumman cewa akwai rumman cikin aljanna kuma an kawo cewa akwai akwai akwai dabino wa nakhli akwai dabino a ciki a waki a kuma ka ce ga shi wasalin mandud ko ga ayaba ayaba ayaba banana wannan alai ce kwala kwala manya manya in ka dauko dan ayaba dan banana cikin aljanna to da guda ba za ka iya cinye shi lokaci guda ɗa guda ya maka yawa sai dai ka raba ka aje in an jima ka bukata ka ci kuma idan ka ɗauko wanda ka aje sai ka je wanda kake cin yanzu ya fi wancan daɗi jama'a mun fahimta ba da jabar yanzu ya kai ce ba Allah ya kai mu aljannan nan ba abin da ke aljannan daɗi wallahi sai sa ne ce ku ta roƙon Allah aljanna Allah a sau yanzu ba wani kawai shi ba kudi ke ta neman Allah ba laifi ne ka roƙi Allah amma ka roƙi ba Allah aljannar da in kai asara ta kai asara ta har abada zalika huwal khusranul mubin to Allah ce lahum lahum fiha fakiha ta Allah ce la maqtu'atin wala mamnu'a ba su yankewa ba wani abu da zaka nema cikin aljanna a ce maka babu shi wallahi babu duk wani abu na ɗan itace da kake son Allah ya ce bai taɓa yankewa ba kuma ba za a hana ka ba ka saya ba wani abu da za ka saya na yanzu cikin ‘ya'ya itace akwai abin da fa nan ƙasar inda a nan za ka rayu ka mutu a nan wallahi sai ka mutu baka gansa ba to amma kana tafiya aljanna za a fitar maka da su kala da kala kowane ‘ya'ya itace za ka ji ka matsa ka sha ruwan kuma ci gaba da rayuwa ce wa min ha ta'kuluna da wa'annan ƴaƴan itacen da Allah ya tada ku za ku dinga ci su ne abinci da za ku ci kuma Allah ya sanya akwai akwai banama cikin aljanna ma da ara akwai ai kuma lahamu lahamu tayrin ne ma namun tsuntsaye ne shi la alam baka wahala wajen fitar da kashi wallahi ai ai duk dan aljanna sarki ne ai wa mulkan kabira ko haka Allah ya ce wa mulkan kabira to kashin ma ba kai da shi sai dai ku kalli juna wallahi ba za ka wahala wajen tirar da kashi ana ka maka nama cikin aljanna nan take kashin ke matsawa tsokar ta komo ita kadai zallarta ya kai ho gane cikin aljanna Allah ya kai mu aljanna Allah ya samu dace Allah ya samu dace lokaci yayi ko anan ya kamata mu kwana in Allah ya kaddara gobe za mu rufe tafsirin nan sai wata shekara da aka muna gayyatar ɗan uwa da duk wanda ya ci wannan karatun gobe insha Allah za mu ce da karatu za mu rufe tafsiri na wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya sa mun yi dan shi kuma ya karba muna haka insha Allah gobe akwai shagulgul da rufe tafsiri insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai malama mu da muke kwana cikin aljanna akwai shagali